الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والسبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
to kana Allah subhanahu wa ta'ala wala mustafa Allah yayin da ubangiji ya cika jumlatul ahkami baki ɗayan hukunce hukunce a sai ya dawo zuwa maganar kadai ta Allah wanda shi ne matattaran lamari domin in babu shi ba abin da zai cika ya ce wa abdullah wajibi ne akan ku bayi ku tsaya ku bauta wa Allah wakidohu ku kadaita shi ku kudurce kadaitarsa wala tushriku bihi shay'a kar ku ce za ku tarar da wani abu da Allah duk abin da za ku yi ku doshi Allah Ah, kuma shirka wato da shirka babba da shirka ta tsakiya da shirka karama shirka karama dai shine a ce daman mutum yana hangen wani abu daban ba Allah ba Eh, to wanda yake hangen wani abu daban ba Allah ba to yana tare da shirka karama mutsarabtul ilaha lam ara gaira wa kadal gairu inda na mamnu ai ni tunda na san Allah sai ya zama bana ganin wani sai ya zama bana ganin wani to an samu tauhidi kenan an ah, wanda yake mafi daukakar matsayi Sai- sai- wala tushriku bihi shay'an kar ku ce za ku tare da wani mai abu da Allah wa ahsinu ku kyautata bil walidaini ga mahaifanku ihsanan kyautatawa birran ku yi musu biyayya a cikin duk abin da za ku faɗa da ayyuka magana duk da za ku yi musu ku yi musu mai daɗi wadda za su ji daɗin ta za ta sanyaya musu rai ba daidai ba ne ɗayewa uba magana magana da za ta tada hankalin uba hakanan a wajen ayyuka duk abin da ɗa zai aikata ga uba ya masa wanda uban zai munna zai ji daɗi tare ko da tausasa janibi wal wadi zil qurba hakanan kuma ku kyautata da wanda suke yan uwa al qarabati yan uwa da dangantaka min qibalil abi wal ummi ko ta wajen u- uba ne ko ta wajen uwa aka haɗu da su ya za a yi a kyautata musu shine a sada zumuncin su wanda aka ga suna yana da bukata a jikinsu a taimaka masa a yi masa sadaka a taimaka masa taimakawa dan uwa ya ninninka taimakawa wanda yake bare a za a taimakawa dan uwa ya ninninka taimakawa bare wanda ya tama a yi kyautata ku kyautata ga marayu ku kula da su ah, wal masaki ne da waɗanda suke almajirai sau da yawa al'umma rashin kula da marayu kan jawo ta ta komawa baya bata gane ba saboda ta yi ma a cikin ko da a zahiri ta yi a cikin marayun nan wanda ba su da gata akwai wanda yake mai basira mai kwakwalwa da a ce an kula da shi abinda zai na taimaka wa al'umma ba kaɗan ma amma saboda cewa bai da gata ai ba ɗana ba ne an kyale shi ya ya tozarta sai zamo wannan damar an batta a a waye gari ba a amfana da ita ba amma ba ci sa'a ba ya koma kuma mai cikakken fitina ga al'umma sai ya kuma ya koma shi ne kan gaba ma wajen fitinar al'umma saboda inda za a yi amfani da shi a mora an ki kula da shi ko don kai ya zamo wani abu ko abin da ya kama da haka to ya koma kuma mai fitina sai ya wal masaki na haka na almajirai su ma kula da su abu ne wanda yake babba Ah, wal jari zul qurba haka nan kuma ku kula da dan uwa wanda yake ga ga ƴan- ga ga zumunci ga makotaka dan uwa ne gashi kuma makoci fil juwari wato ah, ko kuma makoci ne wanda yake na kusa shi wannan zil qurba akwai fassara guda biyu akai fassara ta farko shine cewa makoci wanda yake ga gidansa ga gidansa ga gidanka ga gidansa to ya zama makoci zil qurba kenan na kusa awin nasabi ko ko makoci gashi kuma dan uwa bayan makotakar an haɗu ta dangantaka a bayan makotakar an haɗu kuma an haɗa dangantaka da shi wal jaril junub da makoci wanda yake nesa alba'id amma dai ba a ce ga gida ga gida ba awin nasabi ko ko makocinka ne amma ba ku haɗa yan uwantaka ba wato wanda yake nesa fa aduhu makocin da za a ce yana nesa man bai na kuma arba'una dara shi ne wanda tsakaninku ya kai gida arba'in makwacin da yake ya kai tsakaninku gida arba'in shi ne na nesa Da wato wasu a wani hadisi wata ruwaya da aka ruwaito daga hassanu basari an tambaye shi waye makoci sai ce ka lissafa gida arba'in daga gabanka ka lissafa arba'in baya ka lissafa arba'in daga dama ka lissafa arba'in da hagu duk wa'annan makotanka ne shi ya sa ke nan bisa wannan ruwayar ashe kowa yana da makota har guda ɗari da sittin tunda arba'in hudu ba ɗari da sittin ba ko guda ɗari da sittin duk wa'annan makota ne wanda wannan hadisin makaduri ne amma isnadin nasa kyakkyawa ne a isnadin nasa kyakkyawa ne an ruwaito ta wata fuska daga auza'i shi ya sanar basari tabi'i ne auza'i ko daga baya ya zo to wato tsakanin su a wafati shekaru arba'in da bakwai ina sanar basari ya wafati hijira ta ɗari da goma auza'i ko ya wafati hijira ta ɗari da hamsin da bakwai auza'i ya wafati hijira ta ɗari ɗaya da hamsin da bakwai wa ku kulli jarin haƙƙin kowane makoci a girmama shi kada a yadda a cuce shi kakka yadda ka cuci makocinka wasahibi bil jami da wanda yake kuma aka hada tafiya ko an hada wani lamari da shi an rafiki fi kulli amrin hasani wanda aka haɗu da shi a duk wani lamari kyakkyawa wanda duk kuka haɗu da shi a lamari kyakkyawa to a kyautata masa ka ta'allumi kamar wanda aka haɗu da shi wajen neman ilimi kamar yadda wanda aka haɗu da shi wajen neman ilimi ko wajen wani tasarrufi wajen kasuwanci kai zamo irin yadda yanzu ake musamman nan abin yanzu ya yi shuhura cewa wanda da aka haɗa kasuwanci da shi musamman ga makotaka ana irin kasuwanci da ya to kokari ake a ga ya za a yi a yanke masa kafa ne ya zama shi gaba ɗaya kasuwancin malami ya gagare shi ko a ta karya farashi ko a ta wani abu dai da karfin tsaya sai an kore shi inda za a samu dama to a kiyaye wannan wannan ya saba da wannan umarnin wasu sana'atin ko wata sana'a ana sana'a to a kyautata ana sana'a iri ɗaya wannan sana'ar da ake iri ɗaya kamar kamar yan uwantaka ake kana gini yana gini ko haɗa kai ko kana ɗinki yana ɗinki ko haɗa kai ko a wajen tafiya ya zama an haɗu a wajen tafiya shi ma a kyautata wa juna mar'atu wasu suka ce sahibi bil jambi abinda ake nufi da shi mace ka kyautata wa matarka akan samu mutane da yawa sun san su gwaninta ga wani amma wanda ya fi kowa kusa ce da su shine mace matar mutum ya zama ita sai dai a munana mata sai dai a munana mata ai ba komai ba ce wani ma ta abin nan cewa yau mata ruwa ta kirki ne da su a to ba su da kirki kai ma cewa aka kai rashin kirkin ko ba su da kirkin cewa aka kai kai rashin kirkin shi yasa a kula da haƙoƙinsu wa wani sabili haka nan kuma wanda yake ya zo ya sauka gare ka hanya ta kawo shi ya sauka gare ka arraifi bako da ya sauka gare ka yini da dare wa mara a zalika wato wannan ka tsaya ka kyautata masa yini ɗaya da dare ɗaya wato wannan kamar wajibi ne amma in ya zauna fiye da yini ɗaya da dare ɗaya to kuma wannan kyautatawa ce ka iya cewa ma ma haura kwana uku ka iya cewa ba fa halin ci gaba da kula da kai in ya zama ba halin to na wannan sadaka ne shi ba wannan bai halatta ya ce zai ci gaba da zama ba yuhuri jaka har ya jefa ka a cikin kunci in har ya jefa ka a cikin kunci wa ma malaka ta imanukum hakan nan bautatawa bayanku wanda daman ku ta mallaka daga bayi bin rafki ku yi musu tausasawa ku tausasa musu wajen mu'amalar da kuke da su ba ku dauka ai bayi ne duk yana kai da su ba shikenan ba ba haka addini ya zo ba ai ko dabba ai duk abin da ma zaka yi ko da menene cewa akai ka kyautata masa inna Allah ta'ala katabal ihsana ala kulli shay ubangiji ya rubuta a tsaya a kyautata akan kome ba abin da aka ce matsayinsa ka iya murana masa yadda duk ka ga dama to a wai da wal afwi ku yafe musu in sun muku laifi ba duk laifi mutum ya zama shi duk laifin da aka yi masa sai ya yi magana akai ko ya bi wannan ai ba daidai ba ne ba hali ne na cika ba wai da amim ku ci da su ma da ima abinda shi mai gida ya ci ya ka ce kai abincinka kullum sai ya ji mai ya ji nama amma su ka ringa ba su gaya dan bayi ne wannan ba daidai bane irin abin da kace aka ce ka ci da su wa'il basim da tafadar da su irin abin da shi ma ya sa manzo Allah alaihi salatu wassalam ya faɗa a rashin lafiyar da yi wa fati a ciki in ne muku wasiya ko kula da sallah in ne muku wasiya da abin da daman ku ya mallaka ko kula da bayan ku wa wasabi ha inda al'aruji muwakkidan ɗariya na da al'adu kulla ta ƙadiri ya haɗe yana maimaita ta ya haɗe yana maimaita inna ma hakika ubangiji la yuhibbu man kana mutana bai san wanda yake mai takama mata kabira mai girman kai ya anafu yana girman kai yana nuna isa'an a ƙaribihi ga 'yan uwansa wa jiranihi ko makotansa wa ashabihi ko abokansa wala yaltafitu ilaihim wanda baya waiwaye zuwa gare su fahuran alan nas mai yawan alfahari ga mutane yau da mai duniya da ragama duniya don cewa shi Allah ya ba shi duniya a hannu yake nan ya ringa ganin aidan ya fi mutane sauran mutane wayo ne su ne yasa ba a ba su ba a'a ba haka ba ne ai duniya ba komai ba ce wajen Allah shi yasa yana ba da ita ma ga wanda yake ba nasa ba mutum so yake takama ya bari sai lahira in ya ga ya samu matsayi mai kyau ya samu aljanna to shikenan allazina yabhaluna الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا allazina yabhaluna suwaye wa'annan su ne wanda suke rowa bi ma mun hu bihu abinda abihi abinda Allah ya basu Allah ya basu amma su su ce ba za su bayar ba mimma wajaba alai daga abinda yake ko wajibi akan su su ciyar amma su ce su ba su- ba za su bayar ba wa yamuruna nasa suna umartar mutane allazina yazunnuna annahum yudihunahu wanda suke ganin alamar za su bi su malamai da suka ce ai wannan umarnin ma ba sai an faɗa ba saboda idan ka nuna ruwa to ba mamaki a samu wanda zai koyi da kai shi ba ya ringa nuna ruwa ba ga wani nan ba ba ga wani nan ba Eh, ka zauna matsalan baka ci da iyali yadda ya dace wani da ya gani wanda daman shi ma dan kaɗan din yake jira to ni za a ringa matsawa sai na yi kaza ba ga wani nan ba me yake yi shi ba ai ya ma fi ni in samu ne ai ya fi ne kaga a nan ai kai ka umarce shi da ruwa kenan domin ko kai ka dora shi akan tsarin yin ruwa Eh, shi yasa koda ta wajen koyi haka din ma ai kamar a faɗa ne shi yasa imamul gazzali yake faɗa a farkon bidayatul mudan bidayatul hidaya yake cewa wajibi ai musamman wanda yake na Allah ko yake ganin shi kansa malami ne ko almajiri ya tsaya ya kyautata ɗabi'u domin in bai kyautata ɗabi'unsa ba ya zama shi abin da ya sani sai dai ya buɗe baki ya faɗa mutane magana gaskiya ya faɗa musu magana kyakkyawa amma ɗabi'unsu suna wani waje to kai ya ɗauka za a bi shi saboda diba'un nasi ila tahalluki bil ahlaki amyalu minha ila al istima'i lil aqwali a ɗabi'un mutane sai koyi ga da wanda suke ganin babba ne ya fi karkata fiye da ake su saurari maganarsa su yi aiki da wannan maganar sun fi koyi da abin da yake Ah, wa ya tubuna kike koyi ma a kawo mullahu abinda Allah ya basu min fadli daga baiwarsa wanda wannan abinda Allah ya bayar daga baiwar ya hada da al'ilimi ilimi wanda Allah ya bashi ilimi bai tsaya ya sanar ba bai koyar ba to ya boye abin da Allah ya bashi na baiwarsa ya yi rowa rowa mummuna da rowa da ilimi rowa da hanyar shari'a ga jama'a ya fi muni ma fiye da yi musu rowar abin da yake na duniya in kai musu rowar abin da yake na duniya za su kwaru kwarai ba daɗi kamar kai musu rowar hanyar shari'a to ta yi zama ka ja musu ma hanyar halaka wadda take ta har abada ya zama ka ja musu hanyar halaka wadda take madawwamiya shi yasa lalle lalle ne kenan a tsaya a yi kokarin yada ilimi walgina da wadata wanda yake Allah ya ba shi wadata kullum ya zama nuna mutane yake to shi mai ma yake da shi bin tafakuri ta nuna ɗorawa kai talauci alin nasi ga mutane ba ka zaɗin da kake nema a wajenmu ko babu tare da mu a yanzu yanzu baya kusa kamar sai kasuwa ta bude ba wata kasuwa da yake sauraron budewa inda abin da zai bayar ne yana da shi yana da shi ba wannan ne ya rasa ba amma kawai kokarin yi rowa da abin da Allah ya bashi ko wannan haramin ce don ubangiji ya ce wa ma bin mata da bika hadis bawan Allah duk abin da Allah ya ma na ni'ima to ka nuna mutane cewa Allah ya yi ma babba hanyar ku da za ka fuka nuna mutane shi ne su ma ka ba su a ciki ba ka nuna musu Allah ya ma ba kenan Allah ya baka ilimi ka sanar da mutane su suka gane to Allah ba ka nuna musu bai wanda Allah ya ma ba ko Allah ya baka dukiya ka dauka ka ba su ka taimaka musu a lamarin rayuwa da ba ka nuna musu Allah ya baka ba amma ba tare ka bude baki Allah na gode Allah an hore mana kaza an hore mana kai kai kai kai to wasu wannan su ne yahudawa da dukkan wanda yake ya sifantu da haka wanda daidai ya sifantu da haka ya yi koyi da yahudawa ne ya yi koyi da yahudawa ne shi yasa a daina koyi da yahudawa a wajen miyagun ɗabi'u nasu amma kuma ya zama kullum sai da a buɗe baki ana tsine musu o yahudawa Allah wadansu to kai kuma da kake ɗabi'a irin tasu ba kai da kake ɗabi'a irin tasu ba kai ko sai kyale ka ai ba haka abin yake ba laysa bi amaniyukum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yuzzabi wala yajlu min duni la waliyan wala nasira to li li yuqala to wa tana lil kafirin azaban muhina mun tanadi azaba ta wulakanci ga wanda suke kafirai masu butulcewa da zalika da ni'imar da Allah ya musu wa rigairiki da wani wannan mun wulta da musu azaba ta wulakanci wallazina والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا wallazina kaga wa'annan arfin allazina qablahum arfi ne bisa allazina da gabata wato da kuma wa'annan yunfiquna amalam da suke ci da dukiyoyin su ri'a'an nasi don nuna riya ga mutane don mutane su ringa ganin cewa ai su masu cewa ne mura'i da lahu suna masu riya gare su su ne munafukai sai su ringa bayarwa amma ba don Allah ba don a ce sun yi baiwa don a ce sun yi baiwa ko a ce mutum bai san ya je yi abu tsakaninsa da Allah ya dogara Allah ya sani ba sai an kira masa gwamna a gaba ko wani kwamishina ko sarki ko wani hakimi sannan ne ya san ya buɗe baki ya ce ya taimaka da kaza sannan ne zai iya taimakawa don ya nuna cewa ai shewa mai taimakawa al'umma ne mai taimakawa addini ne a gaban waɗannan mutanen bai san amma idan ba su ya ɗauka kawai tsakaninsa da Allah je ya bayar don taimakawar ba wannan ai shi ma ya yi koyi da su wa'annan da duk tafiyar ɗaya ce wala yi nuna billahi alhali ba su yi imani ba da Allah wala bilau lahir ko da ranar lahir da ta yi kuna bayan sallamo har wannan zama mai tashi gare shi mai tasarwa gare shi masa ya kiyaya mimma yuhbidul a'mala daga dukkan abin da yake bata aiki wa bai kun shaidanu lahu qarina wanda duk ya zamo shi a rayuwarsa ba shi da abokin zama irin shaidan ya zamo ya yadda rayuwarsa ya abuta da shaidan duk duniya a wannan duniya wanda zai ringa kawata masa munanan ayyuka wanda kuma daman wanda da ya yadda a wannan rayuwar ya zama da shaidan to ya tabbata a lahira ma shine abokin zamansa yanda ayar suratu zuruf take faɗa wa man yasha zikir ramani nu kayyu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum lasuddunahum an as-sabili wa yaksibuna annahum mutaduna ta idza ja'ana qala ya laita bayni wa bainaka budal mashriqain fa bisal qarin wa lan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum bil azabi mushtarikuna wanda duk yace ya kauda kai daga ambatan Allah to abin da zai game da shi shine za a hada shi da shaidan ya zama shine abokin rayuwarsa ya samu aboki na rayuwa wanda ko a ce mutum a rayuwarsa abokinsa shine shaidan ai wannan abota kam ta yi muni ta yi muni ta yi muni shi yasa haka zai zai ci gaba da zama da shaidanin nan koyaushe shaidanin nan yana kokari ya raba shi da tsarin Allah amma kuma yana zuga shi yana nuna masa cewa ai daidai yake ya su wani annan mutadun amma a ƙarshe a ranar lahira da shi mutumin da shi shaidanin duk za su zo su same mu za su sami Allah a sannan ne fa mutum zai ringa kokawa da rayuwar da ya tare da shaidan yana ina ma a ce ba haɗa tafiya da shaidanin ba ya laita bai niwa bai na kabo da mashirikai ni wannan shaidan ina ma a ce tsakanina da kai kana nisan gabas ina nisan yamma ne fa bi salgarin kai wannan abokin zama wato ya munana a matsayin abokin zama wanda za a zo ana kokawa da zaman da aka yi da shi ai abokin zama na kirki shine wanda za ka zauna da shi a lahira ma in an samu wata tawaya albarkacin zaman da kai da shi a ɗora ma saboda an yi zama ne dan Allah alahillahu yawma izin ba'aruhum li ba'arin aduhu illal muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun kai ko da ba abuta dan Allah a rayuwar duniya ai yau ku saki jikinku ba wani abin da zai ta muku da hankali ba abin da zai ta muku da hankali ba wani bacin rai gare ku a lahira kuma za a haɗa shi da shi a wuta irin yadda wayannan suke a zagari na wannan kan shi shaidan ya munana a matsayinsa na abokin zama shi wa kullu insanin duk wani mutum shaidanu akwai shaidan da aka hada shi da shi kakka ɗauka ta wannan sufa ce ta wani can kai ba haka sufa ka take ba yau kai wane kai wane kai a ce shaidan ya zo wajen ka aka ce ba haka abin yake ba ko kai waye ka ringa a kiyaye daga shaidan din duk wani mutum akwai shaidan din da aka hada shi da shi sai dai layakin ilmuwaffaqu sai dai wanda yake mai abin wai gam da katar sai zama yana saba wasu shaidan ba zai yadda bi shaidanin ba inda manzo Allah yake faɗa wa sahabbai ba wani a cikin ku sai ko an hada shi da shaidan sahabbai suka ce ya rasulullah to hakkai ma yace hanni ma sai dai ni walakin Allah anani alai Allah ya taimake ni a kansa fa aslama shi yasa sai ya bada kai a wata ruwa wata ruwa ko fa aslamu shi yasa na kubuta daga kaidin sa fa la ni illa bi khairi eh bai sai kawo mun magana ba mara kyau ba bai sai kawo mun magana mara kyau ba wa ma za alaihim عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما wa ma za alaihim wa'annan da suke ɗaukar dukiyarsu su ciyar su kashe don mutane su ce sun kashe ko suke wani abu kyakkyawa ba don komai ba don a ringa yi musu kirari sun yi mai kyau do Allah me zai kware su da a ce sun yi abin don Allah sun nuna cewa su dinnan sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kuma sun tsaya sun ciyar daga abin da Allah ya ba su domin Allah ya zama sun ciyar dan Allah kuwa ai ayyuran rarin alayin fi zalika to yanzu dan Allah sun yaka da me za su faru Eh? duk irin yaban da mutane za su yi ma idan Allah bai yabe ka ba ai ya tashi a kawai Eh, kuma duk irin zargi ko sukan da mutane za su yi ma in Allah ya yabe ka ba shikenan kai ka gama tsira shi yasa bawa ya kokarin ai samun yabo ko samun da wato kiyaye zargi daga wajen Allah tabaraka ta'ala ya kyale ta mutane ba abin da za su yi masa eh, wa- wa- wa- wa- wa- yanda wani yake faɗa ce eh, ba- la mubdirin illa illahu la na kidin siyahu ma ya bahu a bahu in ahajalu min arifununi law in takun min ba'ari adayahu ma garranin nasu wa ijabuhum ma garranin nasu wa ijabuhum wa bunnu la shay'a illa hu eh ma garranin nasu wa ijabuhum mutane da cewa ina burge su ni wannan ko kadan bai taba ta min da hanka bai taba damuna ba wa mun su waye su amma da zan tsaya wai sai wani burge su su waye su ma hawai da zan tsaya in burge su me suke da shi me suke da shi ai la shay'a illa hu ai a gaba daya ai ba ku iman ba shi Allah subhanahu wata'ala shi yasa ne sai zaka tsaya ma sauraron wani Allah bayan a hakika ba wani abin ma in ba shi ba zalika bi annallahu al-haqq ai la da alayhi fi ai ba abin da zai cuce su a wannan ai cutuwar tana cikin abin da su suke kai wanda ya zama koyaushe kokarinsa mutane su sani mutane su sani mutane su mutane sun sani me za su yi kamar ya Allah ya sani eh wai shi ko Allah da mun sanin sa ya kewaye da komai in dai kai domin sa yana sane da kai alamin bi kulli shay'in muhit summa tawaddahu sannan ubangiji ya musu nauko bi kaulihi da ya ce wa kana la bihim alima ubangiji masani ne da su sai jazihim zai musu zakayya bi ma amilu da abin da suka aikata inna allah inna allah ga ubangiji subhanahu wata'ala la yuzlimu ahada ba yadda za a yi zalunci wani misalin zarratin ko da gwangwadon kwayar zarra a gari na milatin tururuwa ai kankanuwa ko da gwangwadon kwayar kiyashi na aiki a ce Allah zai rage ma wannan daga hasana Allah baya haka ko zai kara ya kara ma a munanan ayyuka Allah baya haka iyaka abin da ka gani a iyaka abin da ka aikata iyaka shi za ka gani sai dai ma Allah ya fi ma wasu cikin munana ko kuma ya ƙara ma a cikin kyawawan ko ya ƙara ma a cikin kyawawan amma ba a ce ya rage ma kyawawan ayyukanka ba ko a ce ya ƙara ma munanan ayyuka ubangiji ya tsarkaka daga haka wani ta kwasa na to nan sami kyakkyawan aiki wato ta kana din wannan a kira'ar nafi'u kana ce wadda take cikakkiya shi yasa hasanatun din fa'ilinta ne yura'ifa Allah zai ninka ta min ashiratin tun daga goma haƙi zuwa fiye da ɗari bakwai zuwa fiye da ɗari bakwai wa yuti min ladunnu ajran azima zai ba da lada mai girma daga wajensa ladan ko daga wajensa abin da yasa aka ƙara fito da cewa daga wajensa to kaka ɗauka abin mai karewa ne inda abin da yake na Allah ai ba a karewa ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah baki min indihi daga wajensa ma almura a fata tare da ninninkawar zai ba da lada mai girma la yuqaddiruhu ahad da ba wanda ya sai barko da wannan ladan Allah zai yi haka ne dan baiwa daga gare shi Allah ya fi duk wani mai baiwa baiwa yayin da ubangiji ya faɗakar bisa adalcinsa baiwarsa a ranar alkiyama sai ya biyan masa da shaida shaidu wanda za su ba da shaida a wannan ranar hakala sai ubangiji ya ce wato faɗakarwa kan cewa bawa ya ta azo a nan ya yaudari mutane sun masa jinjina alhali ba ruwansa da Allah a koma wajen Allah kuma ya gamu da bayan Allah na kirki su ba da shaida a kansa na cewa ai bai ba Allah ba ai bai ba Allah ba kaga ya samu mummunan makoma kenan wa'annan shaida ta lahira wannan shaida ta lahira da ba su bayar da shaida a lahira ai su ya kamata a ce ba waye kokarin burgewa ma za a burge din za a yi abin dan a burge ai kokarin burgewa yan nan to wannan ma wannan ma na ba ala allahi wa fal yawm al-qiyamah ta ba'u bisha da shara yawm zin faqala fa kaifa فكيف حال الكفار kafiran nan ya za su iza ji ina lokacin da za mu zo bi shahidin da mai ba da shaida min kulli ummatin daga kowace al'umma kowace al'umma a cikinta za a tsaye da wanda zai ba da shaida a kanta zai shaida a kanta da irin aikin da ta yi shine annabinta shine annabin wannan al'umma wajina bika kai ma muka zo da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala haula shahida kana mai ba da shaida ga al'ummarka ai ala sidqihim zaka ba da shaida bisa cewa abinda al'ummarka suka faɗa dangane da al'umman da suka gabata to sun faɗi gaskiya yanzu da ilmika bai aqadim dan ka san aƙidarsu don iliminka da aƙidarsu abu ne wanda yake ya tabbata ka san cewa sun yarda da Allah sun masu nufin Allah ne su yau mai izin
لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يوم إذن أولنا رانا النفام yawmal maji ranar da za a kawo masu ba da shaidan nan ya waddu lazi na kafaru wa'annan da suka kafurta wa asawar rasu da suka saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan ƙara kawo wannan jumla da aka hadarta a kan jumlar sila wa asawar rasula don a ƙara kwaɗaitar da bayi a kan bin manzan Allah. Tsira gaba ɗaya na cikin bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma don a ƙara nuna munin su wa'annan kafiran nan saboda ya za a yi a ce ga wani ya zo muku yana ce muku nasiha ku kiyaye abin da zai jawo muku azaba bajan wamiya ku kiyaye abin da zai jawo muku rayuwa mummuna a lahira amma a ce kuma don rashin fahimta a ce an saba masa ai ba daidai ba ne saba manzo sallallahu alaihi wasallam lau tusawwa bihim lau za su yi burin ina ma a ce an mai da su turbaya an daidaita turbayar da su wato wannan lauɗin masdariya ne lauce masdariya sai ya samu fasuru ya fassara ta da ane ce ai an tusawwa ai an tusawwa bihimul arru yanda suyudi yake faɗa a farida walau kama bitilwi mufhimi taman ولو كما بتلو مفهمي تمن ومن يزل فيه الذي فما وهن cewa lau ita ma tana zuwa kamar ma masdariya amma sharaɗi ya zamo ta zo bayan abin da yake nuna tamanni kamar wannan ya wadduda ya sa shi magana ta suyudi ta fi umumi ba wanda kamar na mai ahadalu ba da yake kamar magana ahadalu ba da yake cewa masdarin min ba'adi wadda au ya wadda cewa sai bayan wadda ko ya wadda ne take zamowa masdari a suyudi ya ce ba sai lalle wadda ba duk wani fi'ili ma da yake ɗaukar ma'anar wadda ta tamanni to lauta iya zuwa a bayansa a matsayin harafi masdari matsayin masdari harafi masdari to asluhu ta tasawwa asalin tasawwa ta tasawwa sai aka idgamin ɗaya a cikin sun shine ya koma tasawwa ya yi kuru ba su zama turbaya misalaha kamar yadda dabbobi suke don girman ban tsoron wannan rana wala tuna la hadisa ba za su iya boye wa Allah wata magana ba mimma amilu daga abin da suka aikata iz yantiqu Allahu juludahum dan Allah zai sa fatun su ta firice gare su hatta iza ma ja'uha shahida alaihim sawhum wajludum wa sar wajludum ma kanu amalu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an dakana Allahu allazi an daka kulli shay'in wa huwa lakakum awwala marra wa ilayhi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sawhukum ولا يلد ولا أبصاركم يكون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون da san da kuke saban Allah dauka kuke yaushe Allah zai sani in ma ya sani ai kuna da damar kwirunto mai yiwa kwirunto to ba ku san cewa a jikin ku ma za a samu gaɓoɓin ku su ringa shaida a kan ku ba gaɓoɓin ku ma za su ringa shaida a kan ku ثم ذكر أشرف الوسائل sannan kuma ubangiji ya ambaci mafi ɗaukakar tsanantuwa a wannan ranar shi ne sallah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عاجل سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر لو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فاستووا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya la taqrabu salata kadda ku ce za ku kusaci sallah la taltabisu bi fi'liha kada ku cuɗanya da aikata sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye daga shan wani abu domin sababin saukar wannan ayar sallan wasu jama'a a halin suna cikin maye kafin a ce an haramta giya wannan ya faru kafin saukar ayar suratul ma'ida eh, wadda ta haramta giya gaba daya to a wannan ayar sai aka haramta giya aka haramta shan giya amma wakacin sallah Eh, kada a yi- a iya shan giya amma ba wakacin sallah ba ko dab da wakacin sallah sai dai a sha yanda yake za a rabu da mayan kafin zuwa wakacin sallah kafin kuma daga baya a saukar da haramta ta gaba daya cewa a koyaushe ma haramun ne a sha giya kada ku sha kada ku ce za ku tafi sallah alhali kuna cikin maye hatta ta lamu ma ta kununa har sai kun san abin da kuke faɗa masana Allah suke cewa maye duk maye ne mayen son da maye na an sha giya maye ne maye ma kuma na zuciya ta karkata daga duniya ba ta duban Allah ai shi ma maye ne shi abin da ake bukata daga sallah ba wa ya duba Allah kadai lissalati nurun azimun tashruqu bihi qulubul musallina wala naluhu illa al-hash illa al-hashuna shi yasa kenan ya kamata duk wani abu da yake ɗaukewa bawa hankali bayan da yake na duniya ko bayan da yake na ratayar zuciyarsa da wani abu yana ta da sallah yana cewa Allahu akbar to ya manta da komai yanda da bakin sa yace Allahu akbar to zuciyarsa da halinsa su nuna haka da cewa to ko ma menene ai Allah gaba yake da shi eh zai tsaya duba me zai yaushe zan tsaya duba shi in yaushe zan tsaya duba shi in dai da hankali a dai da hankali tunda ka je wajen wanda yake gaba da komai gaba da kowa to me naka na waiwaye ga wani abu can daban a sai dai in ba hankali ko idan an sufantu da rashin hankali ko da fifikon da ake ma fifikon kararre ne amma kaga mai hankali dai zai da wanda yake mafificin ne ko mutum da hankalinsa ba yaro karami ba do Allah kama a kuɗi irin nan a fito da dubu a bashi da kuma yan biyar yau da Allah da hankali ya ce zai shi ɗan biyar zai ɗauka ai da ya kama wajen masu hankali ya zama mara hankali to amma fifikon da dubu taiwa biyar ai iyakantacce ne ko iyakantacce ne amma kaga ba gami tsakanin Allah da halittarsa ehin Allahu akbar hakikata yasa da ka faɗa Allahu akbar da bakinka ya zama zuciyarka da halinka ta gaskata haka hatta ta alamu ma ta kulu sai kun san me kuke faɗa wa man lam yadri ma yaqulu li shughuli balihi wanda bai san me ma yake faɗa ba dan hankalinsa ya tafi wani waje to wannan ai bai da sallah wannan kam ai bai da sallah wala takrabuha ayra kar ku ce za ku saci sallah kuma hala kaunikum junuba halin zama uku kuna cikin janaba yudlaku ana sakin lafazin junubu fusa daya wal jam'i ko da yawa namiji ne ko mace za a ce rajulun junubun rajulani junubun rijalin junubun imra'atun junubun maratani junubun niswatun junubun ba a ba ba a sauyawa shi Eh, ita janaba ɗayan abu biyu ke jawo ta abu na farko shine fakar da hashfa wanda duk ya fa- ya fakar da hajfa to ya shiga cikin janaba sawa'un mani ya fita daga gare shi ko bai fita ba abu na biyu da yake kawo a janaba shine fitar mani wanda duk mani ya fita daga gare shi a to ya samu janaba sai dai da ya zama ya fita ba fuska fuska ta al'ada ba to wannan in a halin wasake ne to wannan za a ce bai sabauta zama wasa cikin janaba ba illa abiri sabila sai ko idan matafiya ne illa musafirina sai ko idan kuna cikin tafiya fata yammamu ga wannan halin kwa iya taimama ku yi sallah alhali kuna cikin janaba domin ita taimama tana halatta sallah amma fa baya dauke kare baya dauke kare hatta kaga tasulu wanda wannan shine zancen da ya fi shura a wajen malikawa cewa ita taimama ba ta dauke kare to hatta ta ga tasilu har sai kun yi wanka gayatul linnahi kai karshe ne ga hannun da aka yi hannun daga ku yi sallah kuna cikin janaba yana karewa in kun yi wanka da in kun yi wanka kun fita daga zama ku cikin janaba a fa'idar ambatan abin sabili tare ko da cewa nan gaban Allah zai ce ala safarin ilamu adamin rtifa'il hadasi bi tayammumi sanar da mu cewa kari baya ɗaukuwa da sababin taimama wanda yake da kari dan ya yi taimama ba za a ce karin ya ɗauku ba daga gare shi amma kuma ya halatta ya sallah in ya taimama abinda zai zo kuwa na au ala safarin ba abin da yake fa'idantarwa sai ko cewa ya halatta a taimama in ba ruwa shi yasa ka gane wannan wajen ka tsaya ka lura ka gane wajen wayan kwantum mara akwai wanda suka ce la'abiri sabilin abinda ake nufi sai fa masallacin hanya ce ta bita ciki ko kuma kuna matafiya ne kun bukatu zuwa bin hanyar nan da ta bi ta masallaci to wannan koda kuna cikin janaba kwa iya bi kwa, kwa iya hucewa tunda ku ba nufin ku shiga masallaci ba hanya ce ta kai ku to amma su malikawa su a wajen su walau mujtaz koda wanda zai huce ne hanya ce ta kai mutum ya bi ta cikin masallaci to bai halatta ya bi ba inda yana cikin janaba wajibi ne ya wanka shine na mai motasar walau mujtaza illa iyaka da ya kawo da laudin kaga ya nuna cewa akwai sabani na masaba ko tunda farkon ya ce wa bilau ila hilatin mazhabiyya ya za ko da masaba maliku din akwai kauli da cewa a wanda wucewa zai yi ya iya wucewa ko da yana cikin janaba amma kaulin rarrauna ne a fahimta shi mai motasar shi yasa ya bige shi da laudin nan wa bi lau ilahi latin mazhabi ya ce ko lau mujtazim to wayan gudun maura in ya zama kuna halin rashin lafiya madaran ya roro hulma rashin lafiyar da amfani da ruwa zai sa ku cutu fata yammamu kuna da dama a sannan ku yi taimama ko da kun samu ruwa an gama akan cewa wanda yake bai da lafiya ya zama in yi amfani da ruwa zai cututo ya yi taimama yi sallah ko da da janaba ko da ko yana cikin janaba wannan an gama a kai amma inda aka samu sabani shine wanda lafiyar salam amma na jin tsoron in ya taɓa ruwa zai cutu to ya iya taimama daga janaba ya sallah ko kuwa malikawa suka ce ya iya saboda hadisin amr ibn al-asi hadisin abrim al-asi wanda aka ruwaito a samun sunan sun ruwaito shi buhari ya kawo shi mu'allaki amma shafi'awa suka ce a sai rashin lafiyar da yake ta riga ta samu ita ce za ta iya sabauta a yi taimama tare da janaba a ce za a yi sallah to ka kadi littisali kala amuru amurtu asabi wa nahanu safaru من من من جنوب من من جنوب لم اغتسل لخوف برد بتيمم حسن فأخبر النبي قال عمرو وأنت جنوب قلت بي يزور من ثلاث إذا مسست ماء لا تقتلوا أنفسكم قد جاء ولم يقل شيئا ف haza daliluna haza daliluna ala tayammumin li hawfin min rana aw talatin wa qala sabu shafi'i fa zalikum munqadul akali to a ko ala safari ko kullum kuna halin tafiya alhali kuna cikin janaba aw muri suna ko kuna da kari karami aw jaa ahadun minkum min al-gadi ko daga cikin ku yayi tsuguno kinayatu wannan kinaya ne anil hadathil mutadi daga kare wanda aka saba al hadith min as-sabilaini wanda yake fita daga kubulu ko daga duburu mafita ta gaba ko ta baya aula maktumun nisaa ko kun shafi mata bil yadi da hannu bishirati ko ragowar fata lazzata ya zama ko taba matan da kuka yi da nufin jin daɗi ko ko samun ta wajen malikawa suka ce a taba mace kadai baya kawo warwarewa alwala sai inda nufin jin daɗi wanda ya taba mace da nufin ya ji daɗi to ko ya ji daɗin ko bai ji ba alwalarsa ta warware ko kuma da samun jin daɗin ko da ba da nufin ba wanda ya taba mace ba da nufin ya ji daɗi ba amma kuma sai zama ya ji daɗin to shi ma alwalarsa ta warware amma in ya zama an rasa biya bai nufa ba bai samu ba to wannan alwalarsa ba ta warware ba shine mai motarsa yake cewa lantafaya lantafaya wanda inda nufin da samun da suka koru to wannan alwala ba ta warware ba lantafaya to wajen shafi'awa su sun fi tsanantawa su suka ce ai duk wanda ya taba cikin mace ma yana da alwala to alwalarsa ta warware sawa'un ya nafa ya taba da nufin jin daɗi ko ba da nufin jin daɗi ba ya ji daɗin ko bai samu ba hanafiya kuma gaba ɗaya suka ce babu ya ai dan ka taba jikin mace ko da da nufin jin daɗi ne ya kana nan ba wazi ne fita daga gare ka ba alwalarka tana nan daga ce la mastumin nisa abinda ake nufi saduwa da mace ba wai zara taba jikinta ba eh ba wai zara taba jikinta ba to wakila wani kaulin aka ce almuradu aljimawa abinda ake nufi saduwa da mace shine fassarar da su hanafiyawa suka ɗauka kalan ta jiru ma ya zama ba samu ruwa ba fi yadda salasati a wannan uku a wannan uku da za ku yi wanka da shi don sallah bayan ko kun nema nema da ba zai wahalar da shi ba ba a cewa a taimama don rasa ruwa sai in an nemi ruwan ba a samu ba domin ba a cewa wanda bai samu kaza ba sai in ya nema bai samu ba wanda bai nema ba wannan ba a cewa bai samu ba an shi ne abinda mafi yawan malamai suke kai shi ya sa kamar malikawa suka ce wajibi ne a neme shi kuma ya nema ma don kowace sallah ko da yana ɗauka cewa ne ba zai samu ba sai dai in ya tabbatar ba zai samu ba to in ya tabbatar ba zai samu ba wannan ba sai ya za nema ba haka nan kuma in yana tafiya da mutane ɗan kaɗan to wajibi ne kafin ya ce ma duk sai ya tambayi mutanen in kuma mutanen da yawa to ya tambayi wanda suke kusa da shi au haula homin kasirati yadda shi mai motar sare ke faɗa to fata yamma mu ku nufi iqsidu ku nufi ba da duhulil wakati bayan shigar wakaci sa'idan guri wajen hal'ari fuskar ƙasa a kowa yake kuwa ne ramlin yashi ne ko dutse ko waje wanda yake birje ko turbaya to duk ku dusa ku yi taimama a kai ɗayyiba wanda yake tsatsarka ɗahiran tsatsarka san sau biyu juyo ku shafi fusakonku wa aidikum da hannayenku minhu shafakko daga nan za ku fara wannan koyarwa ne ga kaifiyar taimama inna Allah hakika ubangiji kana afuwa bai gushe ba mai yafewa ne ga bayansa ga fura mai yawan gafara gare su wannan ne yasa ubangiji ya muku rangwame ya sauƙaƙa muku an zo su ne da ne ko ko